إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurin markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke yin karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha shidda ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha uku ga watan tara 2022 insha Allah yau za mu yi darasi na 99 kinan gome tara da tara cikin littafin bulugul maram na hafiz bin hajar a cikin ganin darasi da ya gabata muna cikin babi na ila'i da zihari da kafara ta ziharin mun yi hadisai wanda ina ga mun kare hadisin ibn abbas wanda yake bayanin kan cewa nan ne ko? na mun kare ko za mu yi ne? za a yi shi ne ko? to وعن ابن عباس قال كان إله الجاهلية السنة والسنتين ووقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء abin abdullahi bin abbas ke cewa ila'i na jahiliya ne magana ila'i mutum zai rantsuwa ba shi ba kusantar wannan mata to ya ce a jahiliya sukan yi haka kuma mutum zai rantse bai kusantar wannan mata zai iya yin shekara zuwa shekara biyu to sai Allah ya wa wannan abin lokaci ya kayyade wata hudu shine fa waqata Allah arba'ata ashhur Allah ya iyaka na ilahi bakin wata hudu ne idan ka kaurace ko rantsuwa kai ɗayan biyu ko ka dawo ka ci gaba da kwanciya da ita ko kai kafara ta naka ta ko ka ci gaba da kwanciya ko kai kafara naka ta ko ka sake ta ko ka ci gaba da kwanciya da ita ko kuma kai saki ɗayan biyu ne kenan tunda bakin an baka wata hudu dole a tsaida ka to ce amma ƙasa da wata hudu ba ya kiran shi layi kenan wata ɗaya wata biyu kuma ce ba ta haƙin ce ba ta yarda ba in dai bai kai wata hudu ba magana kenan وعن وترواية ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا ظهر في منعته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به abin da yake wannan ruwaya ta ibn abbas yana ba da labari wani mutum ya yi zihari ga matar shi mace shi nan ai da baban nan ila'i ne da zihari nan ya kawo magana ta zihari asalin zihari su mutum zai kwata mata misali ya ce matar shi kankan kamar bayan uwata an san da kinaya baya kamar abin da ake hawa ne ana kiran abin dafa da zaharu tsara kaza bayan kaza don abin da ake hawa ne kenan ya kwata mata matar shi da babar shi cewa ta zama kamar bayan babar shi to wannan suna cewa ta taƙaita ga zahirin bayan babar shi ko suna sa duk wata wadda take muharramar shi ba zai arma ba in yayi kwatanta wannan zai doka bayan haka shin ana iya dokan dukkan wata gaba hannu ko kaza shi dai a zahirin nasin da yazo da su kuma suke a wancan zamani haka kalmar take zawa kin koma an ta kale ka kazar ummi kaman bayan babata to idan mutun ya mai da kenan matar shi babar shi wanda wannan shine aka sani asali dan mace ba ta zihari namiji ke zihari dan akwai mata masu cewa in na kwanta da kai kamar na kwanta da ubana wannan wata wawa ce aka ta barwa ce ba ta da wayo kuma ziharar ta bai amfanin komi illa wasu cikin magabata suna ga ita ma sai kafara amma ba dan ziharar ta ba yana amfani hana kusantar ta kurin ba ruwanka da ziharar ta ita ba ta iya yanda ba ta iya sakin ka haka ba ta iya mazhar namiji ke zihari to wannan asali akwai khawla bint malik wa bin sa'alaba cikin ita abin ya fara kaiwa kanta ita ce ta zo ta kawo kara cewa ya rasulallah ga mijina cewa wane an ce ausu bin malik ausu bin malik da sunan mijinta ta ce ausu bin malik ya zo bin samit kai ausu bin samit ya zo ya kare karhi na duk na kare iya na tsona zama na shekaru amma ya mun zihari kin a wancan zamani dan aka yawa mata zihari shikenan ba kai ba ita har abada yadda baka zuwa wajen babaka haka baka zuwa wajen ta to ta kawo ƙara a lokacin babu mota na ta ki haƙuri ya zaki na rasu layi ya za a yi ƙarni na ƙare kaza kaza in ya shigo idan la ashe take cewa allah subhanahu wa ta'ala wanda jin shi ya bi komi ta ce ina gabakin inda take ma annabi jaje ba na jin abin da take faɗa da kyau amma sai ga allah subhanahu wa ta'ala ya sabakar da aya ko sura kasamin Allah kawai da tutuwar zaujiya ku suke lalla wanda ya sama tawara kuma kinna Allah ya ce kasamin Allah kawai da tutuwar zaujiya Allah ya ji wannan mata da take jayayya kan lamarin mijinta ko ce wallahi sama tawara kuma Allah iya jin tattaunawa da kuke da ita sai take lalla tana ƙara tana jaje zuwa ga Allah kan mas'alarta kina asali akan wannan mata haula bint malik bint sa'ad bin sa'laba a kanta ne asalin wannan zihari ya zo kenan ana cikin wani matsala sai ga Allah saukar da sura ko da wani ayoyi masu wannan bayanin na in aka yi zihari ga matsayin abin sai Allah ke bayanin alazina zaharun min sa'id waɗanda suke wa matan su zihari su mai da matarsu kamar babarsu Allah ce ma hunna ummahatin in ummahatin lillahi wa rasulihim wannan la kullu wannan la kullu wannan la kullu mun kalmar kullu sura Allah ce wa'annan masu cewa matan matansa uwayensu ne Allah ce mahun umati ba uwarsa bace ba ta mata ka san uwarka har abada mata ba ta koma uwarka yace in umahatin illa lillahi wal ulad nahu uwa uwarka wata ita ce uwarka mata ba ta zama uwarka mala ce wa'annan lakunu munkar min qawli zura wa'annan masu wannan magana da yaquluna munkar min qawli zura wa zura suna hada magana mummuna kenan Allah ya dangana wannan kalma mai da mataka babaka mun kada mana karo zura magana ce mummuna kuma ƙarya ce to zura ƙarya ce kai kuma magana ta yi muni ka kusa mata matarka da uwarka to wannan shine akan shine Allah ya ba da mahuta da zai zaro min sahib sun udu ne makalu wanda suka wa matan sahibu suna nema su koma ci gaba da mu'amala da wannan mata fataru da kabatin sai ka magana sai an tadda eh mana da baiwa wanda take mumuna ta min kabla ta masa yana ka kina kan kafara ta ɗan taddabawa ko azumi fitin shayin tabi'ai ko azumin wata azumin wata biyu a jere in ba iyawa ta kwance da miskin sattin kenan asalin zihari a nan ya zo kenan mai zihari ɗayan biyu ko yan taddabawa ko ya azumin kwanan azumi wata biyu a jere ko ya ce da mutum sattin abinci wannan haka Allah sa kenan da Allah an kawo warwara kenan yanzu a da haka shi kenan amma yanzu Allah ya ba da mamuta ga wanda ya haka ga kafara shi kuma wannan zihari bai matsayin sakiwa ba bai da sahi cikin saki ko daya laihi ne kai aka ma ukuba in kana son saduwa da wannan mata dole kai kafara ɗayan uku wannan to kan ka ci gaba da kwanciya da ita amma ba ta zama babaka kuma ba saki bane ba kuma ƙarya ce kai da yi wani ƙarya da kai mummunan magana aka ɗora ma kafara in kana son ci gaba da mu'amala da ta dole kai ɗayan uku ko in tattabawa ko a wata biyu a jere in ba iya wata kun a yi magana ta ciyar da mutum sattu asalin abin zai da kyan jezo kenan a nan da shi a nan yake cewa kenan shi bin abbas ke bada labarin ana rajulan zara bin marati wani mutum ya wa matar shi zihari irin wannan su mawaka alaiya sai ya kwanta da ita bayan magana kafin ka fara baya kwata mata matar shi da babar shi fatan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal yazo ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah inni waqa'tu alaiha qabla an ukaffir ya rasulullah naje wajen matar tawa ka haini kafara قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به كك كسنتي wannan mata sai kai abinda Allah ya maka umarni da ni shine mi in ma ka fara yan taddabawa ko azumin wata bi a jere ko ciye da mutum sittin wannan shine abinda kenan kai wannan to kan kenan zaka zaje wata rawal arba'a sahahu tirmidhi wa rajah duka da hadisin da tabbas ya ya inganta duk karshe na ibn abbas ya kawo cewa ya ce kafir wala ta'ul kai ka fara ta ratsuwa kuma ka ƙara koma irin wannan lahi lahi ne mai da matarka babarka zanen kenan a takaice da kenan ya karantar da mu cewa in mutum ya zihari to bai iya kusanta wannan mata sai ya yi wannan kafara da allah ɗora mai tukun za halitta zuwa wajenta shi ne magana وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخبت أن أصيب مرأتي فزحرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من إلا من الصيام؟ قال أدعم فرقا من تمر ستين مسكينا akhrajahu ahmad wal arba da sahih sahih kuma ibn jarud abinda yake wannan ruwaya salama bin sakhar salama yace da khala ramadan ramadan ya shigo fa khiftu an usim ra'ati idan kai tsoron ka aje sha'awa ta rinjaye ni in je wajen matata da rana gudun wannan shi kuma saboda niyya ƙarin imani ya guje ma abkawa laifi ya ce fa zahaltu minha sai ya rantse ya ce matata kina matsayin bayan uwata tsawon wata ramadan sai ana ziharin wata guda ko wata biyu ana iya daga yau har ramadan ya kare kina matsayin baban mana kina matsayin bayan uwata a waje na kan bayan babata ne kina mata zihari amma tsawon wata ramadan kuma shi ne ya ce wake ne yanzu tun da dare ma bai ba balle magana da rana wa duka ya gaba ɗaya ya huta mata rashi gaba ɗaya ne ya ne ya hada daren gaba ɗaya wata ba ya gudu ba da rana ya ce to duka gaba ɗaya wata ya ce ba shi ba ita kuma ta kuma kan bayan wuce gaba ɗaya saboda niyya ɗabi'a ce ta ɗan adam ya san inda yake da ƙarin sha'awa amma kuma na gudun laifi to ana nan kuma abin da ya gudun hewa kana ya ce fanka shafali sha'un min halittata rannan cikin dare sai wani ɓangaren jikin mata da buɗe shi kenan ya gani abinda yake gudu ya wakana ya ce fa waƙatu alaiha sai na abkawa matata kenan ya kwanta da ita abinda ya ce ba zai yi a gani kenan ya shiga matsala shine a haka da yayi ne faƙala ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam harin raƙaba na ta zuwa ne ɗan zawa ce wata ruwa da ka jar sula na hallaka na gama yawo ya ka gaya mishi da ta zuwa abin zai harin raƙaba ka ‘yantar da bawa faƙulut ma'amilik inda raƙaba ce nan kalma kamar shi ba mutum ɗan wata aka ce an san raƙaba kalma ta daga wuya a ta ka ‘yantar da ma'ana kalma ka ‘yantar da bawa ake ne sai ya ce rasulullahi ai ba wani da wani wuya ba wuya na ba ke ba da wata raka ba an ba wuya na ba da wani abu ke bashi da bawa zai bada ba ni da bawa an ba wani wuya na ba da wani wani raka ba zan bada ya ce to fasum shaharai ne mutatabi'ain ka yi arzumin wata biyu a jere shi ne ka fara ka ya ce to ya rasulullahi ya ce wahal a sabtalamin siyam mai damu da kamar ne daman abinda nake gudun azumin ya jami shi kuma ka ce wata biyu wata ɗaya ma ka saƙuri wata ɗaya ma na ka saƙuri ko a kawo magana magana wata wata biyu damu ya yauni ya ce wahal a sabtalamin a sabtalamin siyam shin abinda na samu ya same ni an ba dalilin azumi ba kenan magana azumi ba taso ba sai ya ce mishi ad'in farqa min tamarin 60 miskina to yanzu ka je ka raba sa'i 60 shikenan wannan shine kafara shi yan wannan duk da cewa shi kima sai da aka taimaka mishi shi da a takaice magana ta zihari ɗan mutum ya yi laihi ne bai dace ba ka yi allah ka ta munkar min alƙawar zura mummunan magana ce kuma ƙarya ce ba abin yi ba da kira aka ce to amma an kayi ga kafara da aka ɗora maka sai kai wannan kafara tukon ka je wajen wannan mata kuma bai matsayin saki kuma mace ba ta irin mata masu jiya kamar na kwanta da ubana kullum wannan ɓarwa ce ba ta da an kalli shi ne ko ta yi kuma a banza yake bai matsayin ta ce bata kwanci da shi tan tare sai ta ce ta ga mun babanta mun ta kwanka babanta ba babanta bane ba shi ma an ce ban Allah ce ba uwarka bace ba uwayen ko ta aika ce uwarka wata ta uwarka daga baya eh wannan ta aika ce uwarka ba uwarka bace wannan shine yan wa karshen magana ta babi na saki yan wa duka mun ji bayanai na masaloli na saki idan muka diba yan wa musulunci wala addini ne kwarai wanda cewa mai waɗi kuma mai tsari ɗan wadda wani rikici muka diba a cikin ƙura'ani allah subhanahu wata'ala ya warware mana warwara ta matsalolin ma'aurata cikin aya uku inda za mu yi aikin ayyuka da rikici da yawa na arme da ya tsari warwarar rikicin ma'aurata cikin aya uku ɗan waje muka diba farko aka samu matsala daga ɓangaren mace aka samu matsala daga ɓangaren miji lamarin arme kenan aka samu abin mai ya rikici a sama waye waye da kai na abin yake aka samu wani rikici hatta ma'auratan a sama waye mai problem din Allah subhanahu wataala ke kiran masu imani akan mata idan ya zama to mata ce wallati ta hafinu shuzuhunna yace fa'izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna Allah ce idan aka ji tsoron ta da karan hanci na mace ta ta da bore ta kiya Allah ce fa'i zuhun wa'azi amma kai baka yi wa'azi ka nemi wa'azin ko ka nemi wani kasat wani darasi na wa'azin ya kasa haka danna ka shi ma wa'azin ma wani wani tsoron mace ka wa'azin ma wani mata shi ta mai irin wani abin da matsala sai nemi wani wa'azi irin wanda yake mana kamar ya sai danna cikin gida sai ta ce a ni ka kawo azumci Allah ba ke na kawo ba barke da ke ba ta ce a ni ka mu azumci na ko wata ce a sai kun shi da gadi ne kawai akwai akwai wani kure ma da yawa a takaice da kenan a yi wa'azi Allah ya ce fa'i zugun ko ka yi ko ka sa wani ya yi ko ka nemo abin da yawa azum a mata wa'azi kan wannan bore da ta san hadarin maganar bore da ta wa miji daga ciki misali annabi ya labarin cewa duk matar da miji ya bukace ta ta ki kwanciya da shi za ta kun Allah na tsina mata albarka da mala'iku ke ta cikin tsinuwa ta Allah har sai ta ko mijiyar da ta ka wannan kai na koyi magana ta magana ka kai a matsayin irin wannan wa'azin ta komo yace bayan wannan in wa'azin bai bata shin wa'azi ta tauran kai yace fahjuruhun mana fahjuruhun ku karoce musu mana ka yaji aiki ka wata kwanciya da tanka yana ma ko da bai iyawa to amma ka ji mu da kamar namiji ka ji mu ne kai ma ka wasa mu'amala da ita ta aure kwatam da hushinka akan wani abin da take sun ta irin wazi ta kuma wata wata udribuhun Allah ce a buge su duk da bugu mun san bugu da maza Allah ya bayani ce dar mun gar mu bar ba bugu mai karyawa ba ko mai mata illa ko kaza kaza kuma bugu annabi ya hana ayi bugu ba amari ba ku tuho annabi ya ce duk arkin zaka kakkai mari huska ko ba ko abin da an huska Allah mata daraja ba amarinta ba a mata kutuwo a gidan wani da ba kuma shi ma bugon ba bugu mai illa ba kaga wannan kenan Allah ya karantar da mu bangaren ta da karan hanci bangaren mace ga daki wa'azi kauracewa to kan bugu kuma irin bugun da aka yi bayani shine hanya ta farko irin kici daga wajen mata ne idan ya zamanto akwai mutacin mace ta hango matsala daga mijinta iya nema za a raba kaya za a raba kaya a raba kama na ya sake ta ita kuma tana ga wannan zama da shi tana da iyalai tana gudun zama cikin halin matsaloli kuma abin da zai sake ta tana iya maganin shi Allah ta wani mar'atun habat min ba'ali har shuzan Allah ta ko ita ma idan mace ta yi tsoron ta da karanci mijin zai mata bore ita ma kina ana samun namiji shi ma zai bore ce ce khamdu min malan shuza aw iradan ko kawai daga mana zai wuta ga kanta ya wuta daga harakarta to Allah ce a wannan halin ita falajuna alayhi ma yusliha babu lai a yusulu tsakanin mace da miji rajulun alayhi yusliha bainu masula babu lai a yusulu tsakanin su Allah ta usulu khair yusulu shi alkhair kenan anan kaga Allah ba dama a yusulu tsakanin su an ce nan yakan yi ta hango misali ta biyu zai bai da gida biyu gida ɗaya ne ko bai biyan haya zai sake ta don ya kawo ta ta ce awa ne mai matsalai na biya kudin haya ta ni ne na mataka ba shi nan ba ko ku iya san ta biyu misali bai ɗaukar sharar ta ce ba wadda na ce da kai ba dole da sulu ne in ta balahi ba ne ba ta ce ta bai kai magana cewa kuma ta ga mata ko biyu ta mata bukata ma namijin ta ce kai ita mana mata kamar yanka ba ruwana ni dai sai kana mana na bari na bari ba shi kenan ya zama ba ya zama lahiya ba shi ne da abin da aka yi sulhu tsakanin su ba lahi Allah kuma ce usulu khair yin sulhu shi kaga da anan an yi mana bayanin matsaloli in magana mace ko to akan samu a gidan rikici kuma musulunci bai san rabuwar arme da kware aka ne ba ka'idodi aka sa aka sa ga dubu a ce me aka ce hanyoyi na guje ma rabuwar arme yakan yi kenan a samu wani hali wanda matar ce da mijin suke cikin matsala kuma an rasa ya za a yi a ciyo kan wannan matsala aka samu so da yawon wuri wani lokaci ma matar kanta da mijin ba su gaya maka me ya mahutar wannan rikicin gida ya rikice an rasa kare kanta da matsala to shi a nan kuma allah subhanahu wata'ala ke kira wa in khiftum shi ɗaga bayanihima an ku ma'ana na magana waliyai dangi in ma da waye aka hango da matsala a gidan su wane gidan mace wane da wance akwai matsala a gidan kuma ana gudun za a watsi domin asali ma kusan musulunci bai yarda ba da ai hushi hushi mace ta kwalika ta gidansu ta kai matsala gida ta kawar gida laihi hushi kuma ya kamata arne da yawa da yawa aka rabu arme ana son juna dalilin hushi domin ta je gida sai ta kama gangarin da za su uwayensu hau su yi hushi da mijin don a ce ta zamna wani abin za ta kai uwayenta da 'yan uwanta za su iya hawa su yi zagi ita ta huce su bisa huce ba da haka shi ba a san a kai rigima arme gida hatta wurin shari'a ya tabaci ana son rikicin arme a gida a yi a gida ya kare ba a san fita waje da rikicin armi shi yasa Allah subhanahu wataala ke man umarnin fa ba'asu hakaman min aliya aw hakaman ahli wa hakaman ahliya kenan an aka hango gidan ma'aurata da rigima Allah ta fa ba'asu ko aikawa su wa'annan ma'aurata hakaman min ahli a cikin dangin mijin wa hakaman min ahliya da wani a cikin dangin matar kenan za a ga mu bangare biyu za a tura ɓangaren namiji da ɓangaren mata su ta yi wannan gida su zamna da waɗannan ma'aurata sai a diba a bincika meye matsala a lokacin zama ne kuma Allah ce kuma Allah ya ƙarfi cewa yalla ce irin da salam da suka labai noma irin da salam an suna ne inda neman gyara ake to nan in ana neman gyara ana magana da ma'auratan mata da miji suke neman wuta ko ku su waliyan wakilan ko ne dai in dai ana neman cimma guri na samun mahuta daga rikicin ma'aurata to ga yadda za a yi gidan za a tura a iske su a gida inda suke a lokacin nan ko waliye ko dangi sai a kowa sai bincike na shi tsarin da ake kowa zai mai nashi gehe ya binciki meye matsalar meye matsala in haka hango da matsalar iyawan ne a hango ɓangaren nawa ne ɗan miji ne ɓangaren mai matsala kaga tun a nan zan iya mai nasiha in sa shi hanya ta abin da yake bi dace ba in tabbatar mai da laifin shi dan ya san bai wani dama ce ana tura wanda aka san mijin da matar suna yarda da su ba su ita da su kinan kowa ya wanda yake ji wanda ya amince da jin sirrin shi ba ya kai sirrin shi waje kuma ba ya ba wani abu wanda zai cutar da shi sai ya meka ragaman wakilcin araman a hannun shi da ake waɗannan wakilai guda biyu da Allah ya kira hakama suna iya raba arme ta kama in suka zamna suka ga wannan ma'aurata in akwai gyara su za su kowa yawa nashi nasiya ya ja hankalin shi abinda kake wani kai ne baka da gaskiya har zaga mishi kai ne baka da gaskiya a tabbatar mai rashin gaskiya shi kuma a ja hankalin shi har abin da yake yi kaga wannan zai sa ya san dai bai wa dan uwan shi ce bai gaskiya inda da iya gaskiya shi kuma man za a turo adalai mutanen kwarai wanda za su da gaskiyar magana ita kuma idan ya ka hango cewa ba ta da gaskiya kuma kowa ta gaskiya idan dan uwanta ya hango ba ta da gaskiya ba magana jin ya wani zai tabbatar mata wacce ke ce fitina da tana daga wurinki ke ce mai laifi da haka kenan a mata nasiha ta wasa ɗan wata wannan tsari ne in har cewa kenan za a bi wannan tsari a rikicin arme wallahi rikici da yawa na arme da ya ƙare yawan matsala a yau za ka ce mutum ya san mace ya ga ɗan wanta ya ga wanta ya ga kananta ya ga wani gida dangi na kusa ya ta biye biye shi ya gana shi wanda ya zai a tambayi wani a tambayi malamin wance iya tura dangin yan uwa wajen wanta yadda za a yi arma kuma idan aka tada rikici aka samu matsala wa'annan da ya gaya wa iya san aramanta iya san wance a je a ga babanta a ga wanta a ga wane ne yanzu an samu rikici maimakon ya waiwaye su ya gaya musu matsalar da ake ciki ko ya su labari da tana gida har mata kwashe kanta wani washe daidai ne kaga wannan kaga wannan taka doka ta Allah ne kin bin tsarin da Allah ya ne yanda kai je kaka mun bayan mutane haka yanzu ma ta baci ka a watsa in dai kan tsara mai imani ka yanka watsa arman ka lalle an san saki hannun ka yake amma Allah ya ma tsari tsaka na mai imani Allah ya maka seti kenan din wannan shine tsari na gyara zamantake armi a wannan aya uku mun samu ga gyara in bangaren matar ce ga yanda za a gyara in bangaren namiji ne ga yanda za a gyara in ta rikice gaba daya aka su gano bakin zaren sai a zamna a gida ba a kotu ba ba gidan alƙali ba a gidan ma'auratan za a zo a zamna a nemi ciwo kan matsalar da musulunci bai san rabuwar arme sai dole muna fata mu bi dokoki mu bi tsari da Allah tsara mana na zamantakewa sai mu ji daɗi amma wallahi kowa ce zai abin da ya ga dama wallahi ba mai jin daɗi bangaren mazan bangaren mata da bangaren uwayen kowa ya cikin matsala matakan bar doka ta Allah muna fata mu yake da zukatanmu mu bi dokoki na Allah kaga da mu dokokin farko ma saki ma ba ka iko saki a kowane lokaci wanda ka zai sai ka saki a a mukan ta baya sakin kanki ba ka lokacin saki a kowane lokaci ko na sake ta sai bayan jini ta yi tsarki ta kwa kuma shi ma daya dunin wa gunkin bin dokar Allah ka sa almi rikice ba kuma labarin ne baka tausayi yadda almi dubunnan almi da ke rubuwa an ka kina kallai abu kana ba almi ko yana ce ta kwashi kanta ko ne sabon miji kullum Allah ya shaida mu alamuna Allah mana zukata masu bin dokokin Allah yanzu kenan sai babu li'an babu na li'ani me li'ani mutum zai ga matar shi a wani hali da wani ko kuwa tana da ciki kuma wannan cikin bai yarda ba cikin shi ne sai ya ce imma na ga matata na zina ko ce wannan ɗa na ta ba ɗana ba ne shi ne a nan ne ake zauwa kalmar li'ani take zauwa nan za mu ga wannan ruwaya magayin da abin ya wakana عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا مرأته على فاحشة كيف يسمع yace ya manzo Allah sallallahu alaihi kaman labari yau inda mutum ɗayan mu zai ga matar shi tana aikin banza ma'ana zina kaifi sana ya zai yace in ta kallama ta kallama bi amrin azim wa in sakat sakata ala mithl zalik yace idan mutum yayi magana ya ce ya kama ta da wane ya yi babban magana don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayan magazin abin al-musanat su mulama ta biya ba ta shada ko ya da tafi jirgin samayin jarda Allah ya ce duk wanda suke jifin mata katangan gama na kaman ma ka tuhume ta da zina kuma su mulama ta biya ba ta shada bai su zo bar shaidu guda hudu ba shaida kace ta yi zina Allah ta fitar duhu 80 jarda ko bulala duk wanda ya tuhuma mace da zina bulala 80 80 wato wala ta wala mashahadata abada ka ƙara a wasu kuma shaidar shi kenan an ƙara wala kan fasiko kun fasika ne to yanzu in mutum ya ce ta yi bai ka shaida ba kenan ga abin da zai same shi bulala 80 kuma an zira mutum kun bai da mutunci fasiki yake shi ne cikin mutum ya yi magana ya yi magana babban abu kuma waɗin suka ta kun kuma ya kyale mataka kaɗan mataka da wani kun ga ƙi magana shi ma ce gaskiya shi ma abin da ya girma kenan me ya abin ya sula ya za a yi babu haka tsari haka Allah ya kunta kayan Allah ya sabkar da aya mai magana wanda zai nuna azwajin bayan wannan ne shine ya ce da aka yi haka yau annabi wannan tambaya cewa eh eh yace annabi da yau annabi magana falam yajibu annabi amsa mishi annabi ce ko ba shi ya ga annabi ga matsalar shi an kai magana babban magana an ga kyale kun mu abu falam yajibu annabi ba shi amsa falamma kana ba'da zalika ata daga baya ran ne gashi ya dawo faqal sai ce inna lazi sa'altuka an qadibtu lutbi ya rasulullahi wannan tambaya da na maka fa an jarabi na ta sami abin ya wakana akai tambayar da ko Allah ta wani mai jarabawa abin ya wakana kanshi da kanshi ya gani kun babu shi a nan ne fa an zalar lahun ayat fitin nur Allah sarkar da wani ayoyi wanda zai wani azuwa jihun don kuma shahada idan kusan sharaɗin hajji mara ba sharaɗin billahi kenan zuwa ƙarshe wanda suke wanda suke ji wanda zai wani azuwa jihun wanda suke ji wa matansa da zina kuma lama kullum shahada illa an kusan ba su da shaida ko za ta musu shaida kenan a da sauƙin da Allah kawo kenan an wata ce kama dole ko ka shaidu hudu an babu a maka bula tamanin to ma ya Allah sai ka sauki ga mu'umma suka cikawa me bautar yace wanda suke jiwon matan su da zina wallahi kullu wallahi kullu mushahada illa anfusum ba su da shaidu sai shi kadai ya gani fa sharta hadin arba shahadatin billah ala to shi wannan haka baka dama amma taka ce zaka yi shaida hudu shine rantsuwa fa sharta hadin arba shahadatin billah shaida hudu zai zai rantsuwa hudu innahu lamin sadiqin ce wallahi ya ce na rantse da Allah bilal da lahuwa na ga tana zina kuma gaskiya nake billahi da ya su hudu ya gaskiya abin da ya wani gaskiya ne ai shi gani ko asa zan kaza ba kariya kenan haka tabka gani baka zama baka zama cikin cikin kuntu ka gani ko to baka da maka zo kai da baka shaida amma ba baka bulala ba baka bulala ka zo kai rantsuwa guda hudu kowace kana ce abinda ka wani inda wani musulmi gaskiya ne amma ga mata wala khamisa tu zai rantsuwa ta biyar anna la ilaha illa allah kan kazibin kuma Allah ya tsine mishi albarka in ƙarya yake rantsuwa hudu zai ta iya tabbatar abin da ya hudi gaskiya ne zai rike ta biyar cewa la'anatullah alaihi tsinuwar Allah ta tabbata akan shi Allah tsine mai albarka in hakkar yake abin da yanzu kenan an kawo sauki ga umma takace ba maka bulala an gaskiya kake ga hanyar da zaka yi ka kare kanka Allah ce waidaru anha al'azab ita kuma za shi da rantsuwa cewa ya ga tana zina ko dan wannan tabbata ba dan shi bane ba to yanzu ita akan haka kenan haddin zina ya kama ta sai kuma san tana mata arme ce mai haddin mata arme kisa a jike ta ko to amma shi ma ita ma Allah ya bata mamuta wadar wa anha al'azaba abinda zai kare mata azaba an ta da rabata ta billahi ta za ta rantsuwa da Allah innahu la min kazibin ƙarya yake ƙarya yake innahu la min kazibin billahi zala illa huwa ƙarya yake da bai zana ba ku billahi zala da wannan dan ƙarya yake wannan dan shi ita ma ta rantsuwa hudu wal khamisa ana gada balla alaiya kan na sarki ta ce kuma Allah ya hushi da ni in har gaskiya ke abin da ku to wannan shine li'ani yanzu kenan an kawo mahuta ga masu li'ani ɗan mataka ce kai haka za ka yi in aka yi haka kenan yanzu shi ya kare ma kanshi bulala tamanin ita kuma in ta ji tsoron Allah tabbas ta yi shi kenan ba magana da tsoron shi kenan ta yi in ga mutum tsoron Allah ba kuma iyayewa ya mata shari'a shi mata a yi rufe duka abu gaba daya abu ya yi ya samu adamin duk iya duka abu ta gaba daya ba abu ta gaba daya iya rufe a yi rufe ne to ita ma aka ba ta dama kai mutum don ajiye mata shari'a a ce ita ma za ta kare ma kanta azaba kare ma kanta azaba da azaba ta haddi da yin rantsuwa hudu cewa ƙarya yake kuma tarihi ta biyar da Allah ya fushi da ita in abin da hudu gaskiya ne zai zama ita ma zuwa ba ba mata bulala ta ba mata haddi shikenan ta kare kanta to zuwan nan in a ce ɗa ne ko aka samu ɗa a wadda kwance ko ɗa aka wanda ne to wannan ɗa a ce ɗan babu shi ne kuma dole ce ɗan zina ne shi ma mai haddi duk wanda ya ce wannan ka ce ce mai ɗan zina to kai ma ya maka haddi ba wani bincike ko haddi da maka wurin da ka ce ɗan zina ne kurin bula za ka za ka baka maka hadda baka bula 80 dan woshi ne kurin eh iya nan dan woshi haka ka tsara haka Allah tsara dan woshi ne kurin na na shi na garin gwanje ma na ba wanda na gado araba mai an ci a cike ma ce dan woshi dan woshi na magana uba tun dan woshi ne kurin dan woshi ne kurin kuma duk wanda ce mai ya mai kuma da zina da dan dan zina ne wallahi kullum zamu hadda kin tsifa wani bincike kullum hadda zamu ci kullum sun kare ko ta kare kanta babu shi ta kare kanta ba magana ka ce mai ɗanzan ne kuma iya ɗanta ne kurin shi kenan kuma kurin su ne aka samu cewa tarihin abad a nan aka samu a musulunci nasi na haramta armi har abada ko su biyu na duniya amma na sauran da ake kawowa ka yi armi cikin inda laihi mai ka armi kaza wannan babu nasi daga ƙwanan ko suna wanda ya kawo haramci har abada wannan hudi ne fa'inta ce lalle an samu umar bin khattab ta sha bayani umar bin khattab radiyallahu anhu yayi wannan fatawa ga wata mace da ta yi armi a cikin inda umar ya fatawar cewa ya raba su cewa babu armi tsakanin ku hal abada wannan abin umar ya cikin jama'a yau hukunci daga ba sai da na ali sa'u musala sha'ari wasu da cikin sabbin suka samu labari umar ya yi hukumci a kan kaza ya haramta armin halaba tsakaninsu suka isko shi suka ce tabi da wata hujja za ka haramta abin da ka haramta ba da wata hujja gare ka suka suka sa umar gaba dalili za ka haramta ƙarshe ba ta tamanawa ne babu wani dalili ba kwara ba za ka haramta abin da annabi haramta ba annabi haramta ba umar ya da ya komo daga fatawar shi ya ce to yanzu ya za a yi ta tambaye su me mahuta suka ce za ta cika idda ta horku da ta fara kuma ta yi idda ta biyu wannan da kwanta da ta in ya so ya shiga takara ya shiga takara ya so shi wancan kamar kowa ina iya neman armatar gaba baya haka suka bayani ko umar yarda eh wannan abun mutane sai mamaki wannan lalle haka ke a cikin mazaba ta malikiya amma in su mamu kuntubi ba maliki ba ta mamu kuntubi maliki ne amma mutane masu adalci cikin tafsirin cikin cikin bakara da kashin magana magana ko mata da karu magana mamu kuntubi ne tabbatar da abun ainihi ya karu wayar umar ya yi hukuncin farko ya haramta hala abada amma daga baya kuma ya taraju ya komo daga fatawa ta farko da yi ta haramta hala abada ya komo da cewa za a yi idda ta farko a kare kuma a idda ta biyu haka umar daga baya kiran karshe hukuncin umar na karshe ba ta yi abada shi ne a yanzu malamai suke har suke cikin maza ta falakiya cewa idan ka mace cikin idda tarihin abada ne wannan hukuncin umar ya yi amma ya komo da kanshi matsala ta babban ma da aka yanzu mu yanzu anan bayan wancan matsala su wancan suna magana akan magana mata ta arme mai idda a nan he aka soko wanda yawa mata cikin banza cikin zana ko in ko shi ko wani idan mutum ya armi mace da ciki daga bai a gano ya su ce su armi har abada na magana ba ta tabbata ba shi asalin magana umar ta armeci ne ta mazinaci ya bada da idda ya istibra'i istibra'i ne wannan abu ka tuntuka ita istibra'i ne to kaga yanzu mu dauka ma kuma ita ce dai shi kanshi umar da wancan hukuncin da ya komo daga kanshi ke ba abin da zai hana haka in ta wakana lokacin abin sai ta zama banza suna sakarci tun da akwai dama akwai kowa kuma akwai babu harbacin gangariya da zai hana awa mutane hukunci da cewa yana iya armanta su tuba ga Allah bayan aikin banza su tuba ga Allah su gyara zaman su zaman shari'a kuma shi ne gaskiyar magana ba an armi abada wannan shi ne kenan akan haka ne akan li'ani ne an aka yi aka ce armi hal abada amma an ba li'ani ba ba magana haramci hal abada daga Allah ko daga manzon da Allah ya yanzu kenan yayi bayani shi ne wanda abin da an yi wa kana kan shi yace fa anzalallahu alayati fi suratul nur Allah safar da wannan ayoyi na suratul nur fatalahunna alayhi wa wa'azahu wa dhakkarahu Allah annabi ya karanta mu wannan bawon Allah ga ayoyi sun sabka wanda suke bayanin tuhumar mata e shaida za ka yi rantsuwa in baka da shaidu za ka kawo shaida za ka yi rantsuwa hudu ka cike ta biyar da tsinuwa Allah kanka ita kuma ga abin za ta zama za ta yi rantsuwa hudu da tabbacin hushin Allah kanta in gaskiya yake ya ce ya karanta mai wa'annan ayoyi ya mai wa'azi ya mai galgadi na menene yanzu ga ayoyi sun sabka sun yi bayanin ga wanda yawa matar shi tuhuma da zina ga yadda zai yi to yanzu abin da ake nema shi zai fara wannan bawan Allah zai ɗauki wannan da wani shi annabi annabi mai wa'azi ya tunatar da shi da kakkaje ka yi rantsuwa akan ƙarya ka yi rantsuwa da tsinuwar Allah a kanka ka rantsa Allah akan ƙarya kurin don ka ɓata masa suna kuka abin ta kurin kakkai haka rantsuwar annabi da mai wa'azi mai galgadi akan yawuni da zai ɗauka na wannan da ya kuma wa akhbarahu anna azabar duniya ahwal min azabar akhir annabi mai bayani cewa azabar duniya ta yi sauki akan ta lahira kinan gwanda a maka bulalaka 80 a maka bulalaka 80 yayi maka alkhairi ka dauka ba kanka wannan bala'in rantsuwa ta ƙarya da tsinuwar Allah kanka kinan ka aje hankalin ka sai ta da kyau gwanda a maka bulalaka 80 ta yi damdama ta yi sauki ma akan ka jama kanka azaba ta lahira annabi haka ya mushi قال ديني وانا وازي من قد كشيء ديني بعنا يجي لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها شفت رسالته والله يا رسول الله انا بموت قريا با yace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ni ba mata ƙarya ba tabbas ta yi shi kenan sun mada'a annabi ya kira wata matar fa wa'azha kadhalik ita ma ya mata wa'azi kamar yanda ya wa mijin ki ji tsoron Allah in kin san kin yi wanda a miki wanda azabar duniya kan ta lahira dokan ma kanki azabar lahira wanda a miki ta duniya a miki haddin Allah kyauta ya bata zama gargadi kyau qalat la tace a a kurbin ba ita ma tace wallazi ba asaka bil haqq innahu lakadib tace na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya ƙarya yake kaga da akwai mushkila tabbas shikenan fa bada ibn rajul ya kira wani mijin fa shahida arba'a shahadatin billahi ya rantsuwa da Allah cewa abin da ya hudi gaskiya ne ta yi ya ga tana da kuma ya rantsuwa da tsinuwar Allah ta gaba ta kanci sun masanna da mara kuma a can tarwata biyu kenan bayan namijin ya fara ita tiro ta biyu sun mafaraka bai noma annabi ya raba tsakaninsu wannan ma'aurata tsakaninsu a ruwa musu da sai ce wa anu watarwa ta ibn umar rajul an umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqala lil mutala'inain annabi ya ga wasu masu li'ani guda biyu to kowa ya rasu ya ce ko gaskiya ke أنا يتمس حسابكم حسابكم على الله وده من الله شي سان غسكيا الله زي مكو حسابي أما أحدكم على كاذب تبس ɗaya ku ƙarya yake amma mu wasu ban mutukar ba na mu nan ko dogon mutukar amma dai tabbas akwai makarkaci bai wannan nan zuwa ce kowa gaskiya ne amma mun mun hukunci na zahiri amma Allah zai muku hisabi amma tabbas ɗayan ku makaryaci ne la sabila ka alaiha kun ba kai bai da shike na kare ba kai ba ita قال يا رسول الله yace ya manzon Allah mali to sadaki nan na bata sadaki ta banka nama sadaki nan na bata shi dukiyarta fa qal in kunta sadaqata alaiha fa huwa bi maslahati bi farjiha in hal abinda ka wadi gaskiya ne ai ta ci kudin ta dan ka halatta farjin ka yi kwanta da ita wa in kunta kadabta alaiha in kuma haƙƙi ya kamata fa zaka ab'adu laka min wannan ya ma hidda da kai sadakin ta kinan ba kai ba sadaka ɗan wannan shi ne maganar li'ani in aka yi tsakanin ma'aurata biyu dole a raba su kuma babu armi tsakaninsu hal abada ɗan wannan yakan kawo a yanzu yadda ake yawo ta magana in mata suna abin kama a littafi sai karanta ta cewa ai malam mijina ya zarge ni shi an ce babu arme da zargi daga ta tara ta ce kuri shi ke nan ba ta alamun shi tunda an ce aka zai yin babu alamun to ba haka ba ba haka magana take ciki ba zargin da yake sa ki haramta gare shi da yake bata armi sai an zo an irin wannan liyani ba ya kan yi tuhumaki bai da ke ba ya ka taka taken ki kai wanta an zaku yana kifi ban gari kuwa sai ba amince da ke ba ba ka amince ne ba a ni kai ya kake to a shekarar a shekarar abin da zuwa shi ke nan wani ba abin ba wani da yaji arban ku iya nan ya dai bai da ke bakwai musamman kira ba musamman da kai na yake fasa arme bai rabu ba kuma ko da an je gaban alkali kun gane an je gaban alkali ya rantsuwa billahi lazi la ilaha illa huwa gaskiya nake ta zina ita ya yi ƙari ta la'anta ya zo wajen tsinuwa to yamma ce in aka zo in mutum ya hudu kayan ta biyar sai alƙari ce wani za ka cika baka ga bala'i ba za ka cika ƙarshen azab bala'i kan gaba kakka kayan ka ya tsaki jaki in zai cika in ya hudun ga cika ta biyar ya tsere mutum yaya wannan haushi da ƙarshen alamari ba ka yarda za ka ɗauki kan ga bala'i tsinuwar allah ba haka mai aka ce eh wallahi dai ya tofu sai je ne sai ya ƙi ta biyar to arman su iya nan ko ikunin su koma gida ba ba bi ɓata arman su iya nan laƙe shi ɗau bai cika da yanyi bai cika ba in dai bai cika ba to bala ya shiga ba ƙali ma ce shi duka ba zo ɗaya ma bai kenan zargi ko ya gina a ƙali in dai ba da yanyi bai arin bibin ɓarci idan san dai zama ya lalace kana tun mata ka zina amma dai ba a cewa zama ya lalace in ya damun shi ga kayan shi shi ya gano kayan shi ya ce ƙarya ce aka koma ba ruwan ke ce cikin zama da matar shi ba ce a raba su tun da zina a wani ba naka bane wannan shi ne kenan ɗi'ani sai in kowa ya ne ya ƙare yanzu me zai wakana a yadda ba kuma gida kai tsaye da aka zo ta bere ce a'a shi kenan mataka ce amma za a maka bulata manin kuma eh ya ya bulala shi sai bulala shi za a bulala bulata manin kuma su koma gida haka za mu shi eh amma bulata manin na mai gyarara ya so kuma ya koma gida goma kuka tara amma armiya ne kuma ke abin da ke bada armiya sai kowa ya yi sai kowa ya yi yaran tsubin shi ya kare duka kowa kare shi da za ka rabu shi kenan araba su kuma gamuwa har abada wannan shine abin da ke wannan ruwa wa an anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wabsiruha fa in ja'at bi abyadun sabitan fa li zawjiha wa in ja'at bi akhal ja'dan fa lil zira mahabihi nan li'ani ne aka yi an yi li'ani shi ya ce tabbas ya ganta don kuma ta ce karya ce an yi li'ani to ma annabi sai ce yi yanzu a je a diba yara da aka samu in ya zo wari a ce wankan tarwada kenan irin kamar mijin to wannan kenan dan mijin mawajada bi aka halitta da amma an aka zo da shi mai horin za su je horin bakin ido da horin ciki da da gashi fa zama irin wannan gashi bar wannan gashi ciwon can gidan gashi shi limu suke haka masu gashi limu kuma gashi din namu wannan gashi kirkici haka a tsaye a tsaye kuma da gashi a kwance ko in mai gashi dan wari ne gashi ta kwance dan miji ne an kuma me aka ce mai bakin ido ne kuma gashin kasa akwai masu jan ido ba baki bane ba bisan laraba akwai masu idon shi ne haka kiran bakin ido ne kuma gashi fata fata ne gashi tsayen gashi ne kiran siffa wanda aka tuma da sana yace kenan an yazo kenan na wanda aka tuma shi ya ciki tunan annabi yayi wannan bayani amma daga baya annabi ce hukuncin Allah ya zo ita halar da aka zo kuma yaron aka aye shi yadda yake kamar wanda aka tuma zama yaron da ya zo kan masa ɗaya da wanda ya zane wanda aka ce ya zane amma ta tarin zo ta ce ƙarya ce ka san shari'a kenan annabi ya ce in ba da hukumcin Allah ba da ya zo Allah da da numci haddi amma to ba da zai ba da zai an taka taka da kanta amma kamar su ɗaya da mazinacin bai biyo uban ba to amma wannan li'ani da aka sa Allah ya kawo doka wannan sai ta kare ta baiwa mata azaba haka aka tsaya kurin dan uwan shi ne ita kuma ba ke da mazinaciya haka aka kare sai ya ce wa bin abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan an yada'a yadahu inda al-khabisa ta'ala fi wa qala innaha mujiba innaha mujiba abdullah bin abbas ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam da aka zo wajen wannan li'ani da ya rantsuwa hudu yace to mana ka mana karki bakin ka mana karki bakin ka tsaya tsaya tsaya tsaya bakin ka kanka ida yace wannan wata birkin fa za ta wajabtan maka da azaba Allah sai ba mu je ta wajabtan azaba Allah in kai ta ki ya mai galgadi wajen tabiyar kai ita kanta to kenan kun bayan ke haka za a mutum in yi hudun in zai rihi kai ya rihi ya mai galgadi sai tsoron Allah ya sa ba haka bane ba ya dawo shikenan in kuma bai dawo ba sai mai aiki da cewa ya kare makanshi hukumci na li'ani na ƙazafi kai bular tamanin wa an sa'ar ɗan wadan ɗan gyara kaɗan akwai mutane suka ɗauki aka ce yawa ne yamma wani ƙazafi sai a ce kurin za a yi bular tamanin ba duka ba da ake ma inda ake yin bular tamanin magani a kan zinani ba a kan zinani ina ma ƙarya kayi kaza ba inda baka wuce ba ka wa wani kariya ko ka ko ka dauke kan wani ko kai kaza wannan ba a mai haddis asiri sai dai ta'zir za a diba a mai wani hukunci dai na tsawatarwa da laifi dai amma ba ko ina ma ake bula ta dan kai kazafi kazafi mai bula ta manan na zina ne saboda kare mutunci so muhimmancin mutunci a musulunci dan a kare mutunci mutane saka baka bai hukuma mai zaki amma sauran kazafi ba na zina ba wannan hede ta azirin shugaba ya bai mai kamata awa mai karya ya ma wani karya sai a nan wa an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu fi kisat bin tala'inin qal falamma falamma faraga min tala'unihima qal kadhabtu alaiha ya rasulullah in amsakatuwa فطلقها ثلاثة قبل أن أمره صلى الله to wannan kaga shi wani da aka zo aka yi rantsuwar an karewa mai da sai ce yamma da sai ce sai ce na mata ƙarya kura na mata ƙarya ne kura juwa na adam shi na kai ce yan mana rike da gaskiya a maka ashe abin da yake ciki abin da ba haka wani da suka faɗa abin da yake cewa bayan an ƙare da yanayi sai ta yi in har na zamana da ita kenan na mata ƙarya ma kenan haka ne haka ne hudu shi ko dama saboda annabi raba sun zai dama dama mara hudu ba an gare shi ya kenan ya ba ni ba ita har ma mata ya ma mata ce na mata saki uku duk wannan ƙari magana ce bai cikin magana dama yin kali'ani ya ƙare hukunci cewa an ana kusa shi wannan shi ne ya yi magana shi kayan annabi hudu ga abin da cikin su wannan ya ba da can bane bane a sai in har na rike ta mana kenan na wata kiyama kenan nan ne ta sai na mata ciki a mace ya mata wannan zaki annabi annabi ce bai ba shi ya ce kabla ta muru sunan kamar kamar manzo Allah ya ce takattan ne shi ya dama kuma suke raba shi da Qur'an kare shi ne wani magana kenan ba annabi ne ba ya abin shi haka ne kenan yanzu ya tabbatar da abin gaskiya har yanzu koma zama ta shi kuma dama hukuncin manzo Allah zai ba kai ba ita dama ko baka sake ba dama ba kai ba ita araba wa an ibn abbas anna rajulan ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inna mar'ati la taruddu yad lamis قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها shi nan mai wakana wani da zuciya manzo Allah gaskiya matata ba ta ture hannun mai shafa kenan dai ba ta kare kanta ba ta kare kanta kenan an san dai ba gasar magana da kwaro ba ta ture hannun mai shafa kenan ɗan mace a ce ba ruwanta da kowa zo dai kwaro kenan tana dai alaƙa kenan da maza ke a cikin kwaro ita gariba mana mace mana mana ka barta ma karuce mata amma ka nisa ta ita kuma a hafa an ta barata ina tsoron kuma raina ya dauko ma ya ka barta ina tsoron raina ya ka mana ya ka sha'awata iya binta kenan iya kanta nan annabi ce mishi annabi ta shi kina kare mataka nan me saboda wani abu ne a shari'a mu a shari'ance ba mu tare da mun ba mu da tabbas kamar ka ce ta zina ne inda ce misali zina ta karar ayi za a ce za a ce ayi ali ayi ko amma ne da kidan ko wani bata bata bata ne aka ce bata shakka maza kuma ko da haka ne za ta balle kidan da bata bata kare kanta amma bai ce bata yi kai yayi kuma shi ya kawo labarin kuma yace ya san kan shi ya ce mishi annabi ce zama da kanka zina ce cewa ki zina kara shi ki iya ga magana ayi ayi wace ka sheda ba zama sheda ko annabi ce ka kaurace mata ma ita kuma ya tauran gaskiya ran shegabanta ya santa ita ce kanka na kira ta kace ba dukkan tuhuma wata kasa aili aili akwai tuhuma gaskiya ba ta kare kanta ba baka cika ta zina ba ana ga alama da kamar tana haka da maza tana shiga wajen maza tana haka da maza baka tabbata zina ba ba ta amma amali aini wannan kai ne kan tsari kabar kabar ta shi kuma ta lafiya aka sham ta lafiya ko baka iya bashar ta lafiya ba a ci a shar'ance ka sake ta ko dole ta zama haramu gare ka shi ne magana kenan bayan ya kawo ce rawa abu dawud da tirmizi wal bazar wal jarir qatil wa akhrajahu an-nasa'i min wajhin akhar an ibn abbas radiyallahu anhu bi lafaz qal talliqaha an tasakatta mun kan gariba qal la asbiru anha gaskiya ta bane hakurin bane hakurin bane hakurin baranta kaga kenan san take da bai hakurin ya baranta rabai ta an ta ba mu ka rike kanka shikenan zama kanka eh duk da daga tunda abu ne na zargi ne na bata kame kanta ba bata kame kanta kamar ce wacce ta bata kame kanta a baka ce ba tabbata na ka tana zina shi ne magana ke amma dai bata kame kanta kenan akwai matsala an ka iya ka sake in ka baka sake kai daga hanka wannan shi ne na ƙarshen karatun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته